limani da kuma sanya shaidu a kayan saboda mai saunan limani mun sani ba dukiya ya dukiya ta samu abinci wa izzan da zarfi da kuma sani ba abinci wa tasqilan lil qada'i kuma yadda za a samu makamar shari'a sauki wa qatal nisa a lokacin jayayya ko sabani kaga duk abin da aka ce an yi rubutu ba ce da wannan shari'a ba wani wahala yawa fil usumati a lokacin usuma shi ita ce wannan aya a kan bayanan kayan aya da ke magana akan mu'amala ta bashi kuma kasancewar ta aya tsawo a cikin Qur'ani ba a yin da take tsawo wannan yana nuna yadda musulunci ya bada kulawa bangaren da yake a dukiya tattalin arziki Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina ya kuma da suka yi imani idan ta dano turbidai idan za ku gudanar da mu'amala ta bashi da Allah idan za ku gudanar da mu'amala ta bashi tsakanin wato sashen ku zai mai wa sashen saboda samun aminci da tabbatarwa Allah ce bai dai yi wato da wani bashi saboda bashi nau'i nau'i mu'amala ta bashi kala kala ka sanadi wa wani kamar abu da ake kira sanadi da kuma jira'a wannan wasu nau'i ne na mu'amaloli shi sanadi shi ne mu'amala da kullum tsakanin mai siyarwa kayan da mai kuɗi shi mai sayan ka mai siyo kaya ba shi da jari amma ya san hankalin da ake siyo kaya ake riba to ya halatta ku yi kullum ba'ada a yi cinikin kaya alhali babu kaya a ƙasa kamar yadda muka yi magana jiya wani ya tambaya tun sai da hatsi kafin a yi girbi sai ku ciniki da shi kai kana so kai kuma ba ka da jari sai ku ciniki to nawa za ka sai buhun gero ashirin da kaka sai ce na sayar na saya kowanne dubu ashirin ashirin sai kirga kuɗin dubu ashirin sai ya ka sai ka je kai noma in ka ka sai ka ka wasu dubu ashirin wannan sanin ko ku ka iya zuwa sai ya sha a ƙauyuka amma ba ka da jari sai ku yi ciniki nawa za ka sayar da sha guda kaza masu gaba kaza sai ka gaya masa sai da kuɗi sai ya danta shi sharadin irin wannan ma'amala sai an danta kuɗin a lokaci sannan sai a samu lokacin da za a je a kawo kaya ko ka iya zuwa wata daga siyo mota a wata da jari sai ku yi ciniki ya gaya maka irin motar da yake so ka da kuɗin ka bashi sai a faɗi lokacin da za a kawo to kaga kai a nan sai ka samu riba kuma ka danta to wannan tana cikin mu'amala karkashin wannan aya ko kuma kira'a a juya kuɗin a yi kasuwa ba tare da riba. Eh ba wai bashin kuɗi za a bayar a biya da riba kawai ba za a bashi jari ne da sharaɗin zai na yin kasuwa abinda aka samu za a da mutum ba. Idan an samu asara kowa za shi kuɗi idan an ci riba za a da mutum To duka wannan suna ƙarƙashin mu'amala ta bashi ko kuma wadara ita kuma wadara ɓangare ne na mutane ɗaya ya iya kasuwa bai da jari ɗaya kuma yana da jari bai iya kasuwa sai da kuɗin ya danka wanda zai yi kasuwa shi ba ana juyawa ana da to ala ya ba da idan za ku yi mu'amala ta bashi irin wannan mu'amala ko dai a ɗauki kuɗin a baya ko irin wannan nau'i na mu'amala ɗin da muka ambata ila ajalin musamman zuwa wani ajali sananne ai ma'alumin ajalin sananne muddatin mahduda wata iyaka sananne ma'ana idan za a yi wannan mu'amala ta bashi to dole za a faɗi ajali sananne a wata ɗaya ne wata biyu ne sai da kaka a shekara ne dole sai an samu ajali musamman ajali sananne muna gane ko karka cewa da baya a dubu ɗari yaushe za ka biya sai daga baya ai daga baya babu ba adadi ne sananne ba kuma yawwa sai a ce nan da wata ɗaya ko wata kaga ajali ne kusa ko ko idan aka yi za a biya to wannan shi ne ila ajali kusa zuwa wani ajali sananne ai ma fakto to ku rubuta wannan bashi in za ku yi wannan mu'amala to ku rubuta eh saboda a samu aminci kuma a kawar da dukkan wata jayayya a rubuta to amma malama suka ce lalin wujud wannan rubutawa ba ba ta ba ne mustahabi ana son yin haka wal yaktub bainakum katibun bil adl Allah ta'ala ya ce a samu wani mai rubutun wannan bashin tsakanin ku yayi rubutu na adalci sai a san mai rubutawa saboda ba kowa ne ya rubutu ba musamman wancan zamanin yawwa wani mai rubutun bashin ai katibun dai wa yaktub katibun dai marubucin wannan bashin da jejejiyar ya rubuta tsakanin ku bil adli da adalci ai bil haqqi fi kitabati yayi gaskiya wajen rubuta tasa la yazidu bil mali kada ya kada wajen dukiya wala wal ajli ko kuma ajali kada ka wala yukisu kar kuma ya ya rubuta da adalci an fahimta ko tunda shi ma za a mana da aka sa shi to ya rubuta magana ta gaskiya nawa aka karba yaushe za a biya ya rubuta komai bisa adalci Allah ta'ala ce a wala ya aba katibun an yaktuba kama Allah wanda kuma kar shi mai rubutu ya ki rubuta idan an kira shi zuwa ga wannan rubutu kama Allah mahulla kamar da Allah ya sanar da shi ai mutalabo bil kitaba kamar da Allah ya sanar da shi yayin rubutu wala ya bakar biha to kada yayi ruwa da wannan mai wannan Allah a kira ka a ce to wa da ka za kullum mu'amala ta bashi ne da wani ka zo ka bar dokar da ita ba eh bi ma'ana ba wallah yadda Allah ya sa bai ba masa kalala dokar ka yi ruwa wata baiwa da ku ka zo ka rubuta Allah ce fa yaktu ai taki mana karba ba ba ya rubuta in dai an kira ka an cewa ka zo ka mana rubutu za mu yi wani agreement na bashi to ka zo ka rubuta kar ka yi ruwa Allah ta'ala ya ce wani wani dukkanin da zai alayhi haqqu sa'annan kuma wanda haƙƙi yake a kayansa a addai wato haƙƙin bashi yake a kayansa wato wanda zai karɓi wannan bashi kenan wal yumlin sai ibla ma'ana ya shifta eh ya rika yi wa shi ne mutum shifta shine ibla ne wani dan gidan wani na karɓi bashin kuɗi naira kaza a kuɗin wani da sharɗin zan biya lokaci kaza zai rika faɗa yana wani rubutun shifta shi kuma yana rubuta alladhi alaihi haqqu shine wanda wanda ya karɓi bashi ya rika yin shifta ga mai rubuta shi kuma yana rubuta na shi zai furta falkirra da yi wani magana sai ya furta eh لأنه هو مشهود عليه domin shi za a yi shaida a kansa za a yi shaida da aka falkirra sai ya furta le wala ba a da domin a san hakikan abin da yake kansa da bashi da za Allah ce wala ta illa shi da zai faɗi haccin zai faɗi a zai shuta ya ji tsoron Allah ko ya sa fi iblahi wajen shuta da zai ya faɗi gaskiya ya ji tsoron Allah wala ta kasu shay'a kada ya tauye wani abu daga wannan haƙƙi ya bari gaskiyar da ya haƙƙi abin da yake kansa ko abin da ya kansa shi ne rubutu yana rubutawa kai da za ka za ka ba shi kana yi mai to yanzu tsoron Allah kada ya tauye komai wala ka ka sai wala ya yi ya kus kada ya tauye komai bin ayar a sai an kada ya tauye wani abu fi kadari ne wa nau'ihi au kaifiyati fi kadari au nau'ihi au kaifiyati gwargwadon yawan bashi kada ya tsoye nau'in bashin da ya karba gero ne masara ne kuɗi ne ya rubuta bayani aukai biya ce ko yadda za a biya eh wata nawa za a biya duka yi bayani ya ji tsoron Allah kada ya tsoye kowa fa in kana allati alayhi haqqu safiha idan wanda haƙƙi yake a kayansa safiha eh bashi da wani eh muwaddira لأنه مضارعتي لا يحسن التصرفات بدي جودة سر الكيا أسا كون أكبر الكريا أن سنن الكيا هو الكيا تتل الكيا أو ضعيف الكومر اليوناني bayanin shiftar da za a rubuta da shigarin saboda yarinta wa kibirin ko tufa au da afal akal ko raunin hankali bai ba shi da hankali cikakke haka ko ya yi bayani yadda ya kamata a gane au la yastati wa ayyubiyar da kuwa ko kuma shi din ba zai iya yin shiftar ba ba zai ma iya magana ya yi bayanin haƙƙin da ya karɓa ba zai da rubuta da kalasi saboda kasancewarsa bebe kalasi da bebe ai magana bebe ba ta fita ko au jahadin bai luga ko bai fahimci yara ba lugar da ake magana da shi bai da wannan guda ne da ba ci ba bai dai kasance yana da rauni ba zai iya shiftar bayanin haƙƙin da ya karɓa ba ga wannan halin fallin din wani ne ko bil adl to sai wani ya sai sai a hadinsa da yi wannan shirtar e ya tsaye ba ga lamarinsa ko mahaifinsa ko wanda aka yi wasiya ya kula da shi ko mai kula da lamarinsa ne sai ya wannan shirtar a madadinsa bil adali shi ba da adalci yanzu ba zai iya bayani ba to sai a samu wani mai kula da shi waliyinsa sai ya tsaya a madadinsa ya yi bayani ya yarjejeniyar bashi da ya rubuta ya rubuta Allah ta ta ce wastashhidu shahidai da rajali sa'annan a cikin wannan mu'amala ta bashi bayan an yi rubutu Allah sai ya ce ku shaidar da shaidu guda daga cikin mazajen akan wannan maganar bashi ku shaidar da ku sanya mutane mazaje guda a matsayin shi ku nemo mazaje biyu su zama shaidu an gane ko kuma masu hankali a dare ba kuma za sa shaida shi kansa shaida yana da dokoki sai mai hankali kuma adali akwai wanda ba a karɓar shaida sa kwata kwata duk wanda aka san shi mara gaskiya makaryaci ne bai dawo da addini ba to ba za a kira shi shaida ba za a yi ba sai mutum kafin ne mai hankali mai adalci to mazaje guda ku sanya su a matsayin shaida a kan wannan mu'amalar bashi ta ji ba lamarin bashi yana da kyau eh kuma su waɗannan shehu guda biyu ha da wai ibadatul akal suna nan san da za a yi wannan akal ba sai an yi daga bashi kuma ce da aka akal bashi a suna nan a gaban su zai min rijali kun daga cikin mazaje ai ba da wai ne da musulmi da arab a samu ba da kai musulmai kuma yaya ba a yi ba banda ba banda mace banda yaro ƙwararri kuma ya zan namiji ne kuma ɗa ba a wato mai hankali shi za a sa shi mai cikakken hankali kuma ɗa ba ba kuma ba wace ba a inda za a shigo da mace fa in lam yakuna rajulain idan wannan shiru guda biyu ba a samu mazaje ba ba a samu mazaje guda biyu ba Allah ce faratu da mawata to sai a shaidar da namiji guda ɗaya da mata in ba mazaje ke sai a shaidar a sanya shaidu namiji ɗaya da mata kaga a wannan gaba a shi shaidar mata biyu daidai yake da namiji ɗaya eh in ba a samu rani ba sai a san shi in mata biyu da namiji ɗaya ba ba na nufin wai wai namiji ne yana daidai da mata biyu ne matsayin rai zuwa ko ta kuma yana cewa ka kashe mace ɗaya ba za ka harka ba wai ai sai ka kawo sai ka kawo da saboda Allah ya ce wasu shi shi ne da Allah bai da kuna da da farin da ba sai a a mu'amala wannan mu'amala ce ba magana wai wanda ya rai ka kowane rai ana kashe mutum ya kashe mace guda ɗaya ba sai ya kashe biyu ba Allah ya sauwa na Allah ce min manta da wannan mina shuhada daga waɗanda kuka yarda da su a wannan mu'amala ta bashi saboda adalcin su eh su kansu matan sai wanda aka yarda da su masu hankali adalai da sassu ba kowace mace za a yi wa saka wata addada ne ajiyar to an kara adadin su matan ne zuwa ne saboda me an ta dilla inda kuma eh yayin da ɗaya daga cikin su ta manta fa tuzakkir inda kuma kubra sai ɗaya ta tuna sa ta eh idan nasiyat inda kuma in ɗaya daga cikin matan ta manta ashhadu ta manta shaida لنقص لنقص عقلهن saboda tawayar hankali hankalin mata suna da tawayar hankali eh wa tafihin da kuma tantance ku bi sababi bi sababi qala ghalabati a tafihin a a a tafihin na saboda rinjayen saurin rauni irin na suna da afiya wacce tana da rauni to shi za ka ce a saka mata saboda suna da rauni na hankali suna da rauni na aƙida ni sai yanzu mace abin da bai kamata ka kusa ba sai kun sai sai sai kun sai to shi sa ka ce a saka mata wani alamar tawayar hankali shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a aiki da sati akalin wadi أذهب للمنذرة الحاضر بالدواء Mazala ce ban taba ganin masu tauyar hankali da addini, amma su tafiyar da hankalin ɗalibi bai kai ko basira da ba. A nan ya yi sai ga mutum profesa ne amma masu sayar islamiyya tana caza ba ne. Duk ya dagula ya sai da Ga su da raunin hankali da raunin addini amma kuma sai su burki da hankalin namiji. Bai kai ko hankali miji. Ko haka ne, ka ga mutum limamin ne a gari amma matarsa ɗaya tana da wasu wahala kuna ji kuna ga wata rajin ba a ɗaya ne ba sai dai ranar da ya samu da ya faru za ta yi lambuga sai ban ta rayu dole ne bai ta sai ya wani ce to na ɗaya a jan sallah suna da raunin hankali da raunin addini aka ce menene raunin addini ya ce a laisa idan hasa fil maratil tusalli wa lam tasum ashe idan mace tana haila ba ba ta yin sallah ba ta azumi ba yace to alamu tawayar addini tawayin hankali kuma yace alaysa shahadatu rajulaini ka shahadatu ay shahadatu barataini ka shahadatu rajulin wahid shin shaidar mata biyu ba ne yake da shaidar namiji ɗaya ba yace wa zalika da usadu da usadu aqalin shi ne ruwan hankali ko ba ana nufin wai gaba ɗaya mata ba su da hankali ba a in ka kwatanta da maza a jumlace maza su mata cikar da hangen nesa da sanin ya kamata. Haka nan, yanzu mace ne ya yi bakwai a gidan aure da mata sai a ba ta takardarta. Me ake ma a gidan ba ni a sake ni. Ka ga nan za ka ko? Kuma da za a yi sake kafin rana ta ba da za ta fara da dama. Sai ba ma na wani da yake na da ba zai fiye da ba. Saboda shi ya san me yake da ke kaya da ke a gidan. kila a gidansu ba ta da lafiya ba ta kamar man bai kula ta amma tana nema ba ta da kanta to kaga shi namijin yi wa dan lissafin sai ce wacce ki kara Allah ya yi ki wacce wanda bai wata ba saboda su yanzu ne za su yi abin kuma da da ta zo ba ba na saka ba to shi yasa da farko haka haka da haka shi yasa aka ce in ba a samu shi kuɗi ba za ba to sai a shaidar da namiji ne da mata guda biyu saboda idan ɗaya su ta manta ɗaya za ta tuna san da ita. Na, Allah ta ya ce, a wala ya aka shuwa da ake za a kan shehu su ki ba da shaida yayin da aka kira su. Ila ta hamu da shahada zuwa ga ɗaukan wannan shaida da kwana ya da ba In aka kira ku aka ce wa da Allah ka ɗauki mana shaida za mu kulle yarjejeniya ta bashi da wani to kar ku ke zuwa bana ku ce ku ba da shi wa ma za a iya tsawon nan ba a yi tsari da shi eh da aka ce ila ma an yi za a kira su kar su ki ba da wannan shi an yi hamu ya hamu a da yin zalika haramun ne a kayi su su ki ba da wannan shi da a kayi ba shi da zalika in ji an jira ka za ka kwanta shaida to ka zo ka bada لأن تحمل الشهادة فرض كفاية مطلقا domin ɗaukar nauyin ba da shaida farilla ne na kifaya a sake in an samu wasu sun ba da shaida da sun ɗauke wannan kifaya wala da ku kaza da kankanin ba da shaida farz kifaya in za da wata hamiluna ala man yasbutu bihi al eh idan har wato masu ɗaukar wannan yarjejeniyar sun kafa bisa wanda za su tabbatar da wannan gaskiya in an samu wanda za su iya tabbatarwa to farar ayin sifaya wa'in la in ba a samu masu bayanin ba farar ayin ba za ta gobe da gaba da shaida wato a takaice dai bayan da shaida yana zama dole idan babu wanda ya san haƙƙin sai mutum shi kaɗai ana rigima a kayan mutane ba wanda ya san hakikanin gaskiya sai kai to dole ka je ka ba shi kaga sai dai ba ruwa na wanda shi da wanda bai shafe ba ya shafe ka su da kasa ko ba a nemi ka ba da shaida ba in dai ka san gaskiyar nan to ka je ka ba da shaida saboda a tabbatar wa ya haƙƙi na jinsa fakar da ko yawwa saboda khatimu shahada ta shayi da su bai koyi shaida da ya sani kamar mai shaida ce saboda a dalilin kin ba da shaidar ka za ka yi aiki ba to ka je ko ba a dalilin ka ba ka je ka ba ana rigima a kan gona ko fili shi kansa mai haccin bai san ka san gaskiyar lamarin ina haka yana faruwa ana nema a kwace ma gona bai da shaidu kai kuma ka sani iyaye kafin su rasu kai ka san yadda aka yi aka ba da hannun gonar to sai ka je gaba da ta ce ni na san abin da ya faru lokacin kakanni su suna rayu na san san da aka ba wa baban sa a yanzu da aka gona ka zuwa ka je ka ba da sai ko ma ne hakki ne a kayan amma idan akwai masu bayarwa to yanzu ya zama ka ba yau ka ba wanda ya sani ya zama mara na ba ta magana da ko to Allah ya tabbata Allah ta ce wala tusa wala tamanu kada ku gajiya kar ku kosa eh an tabtubu wato wajen rubuta wannan ma'amala ta bashi ba shi hitim alai abin da kuka bada shi da akai min alhaqi na gaskiya da kasarta ko idza saboda haka yana yin kar ku kosa wajen rubutawa kar a kosa a rubuta sagiran kana au kabiran shi wannan bashin kaɗan ne ko mai yawa kalilin ɗan basira kaɗan da kuma yawa ila ajalihi ko rubuta shi zuwa lokacin biyansa shi ne ajali a rubuta a san wani lokaci za a biya eh Allah ta'ala ya ce za da ku ai wannan rubutun aka san bai a adamu shi ya fi adalci inda la ya kuma Allah wa aka wani shahadatu kuma shi ne ya fi adalci wajen ba da wannan shaida sai da wannan shaida eh wa'adina Allah tarta kuma shi ne ya fi kusaci ai aqrabu ila Allah tarta shi ya fi kusaci da a ce ba ku yi kokwanto ko shakka ba wajen gwargwadon hacci da kuma ajali illa an takuna tijaratan hadiratan turiduna ghayra sai fa idan mu'amala ta kasance kasuwanci ne na zaman gida da kuke jujjuyawa tsakani ciniki ne na yau da gobe eh kuna makwabta da mutum da cewa a nan ba da kaza sai an ji ba akwai ɗan ƙaramin rance ko short term loan da ake karɓa kuna mu'amala da mai shago a kuma kuma yana sai da kayan miya ka cewa na ban kayan miya sai an ji ba da yamma kana da kuma aiki ka ba shi kuɗin sa a yana da yawan wannan an saba duk inda ake da yan kasuwa ko tirina da shi ba da ban sa kuɗi na kaza bari in je kuma aiki da wani sai wani kasuwanci da ake jujjuyawa yau da gobe Allah ya ce falaisa alaikum jinahun Allah tamtuha babu da fiya kai ku wato wajen rashin rubuta ba ce dole mai dan karamin abu ya ba karba zuwa da asali sai an rubuta ai da wala ce za ka dan sabu da dai dan ka ne da gobe a ce sai an rubuta ai ba sha wahala akwai haraji da irin wannan ɗan bashi ne wani kuban ko gida da gida wannan tana sai da daddawa a kallo mai gidan ya dawo biya ana sai da magi irin wannan ba laifi don ba ba laifi Allah ta'ala ce wa ashiru idza tabaya ku kafa shaidu idan kun kulla cinikayya yawa idan an kulla cinikayya a sanya shi fa inna wa'ada ko da ibtila shi tun kudewa barin samun sabani an fahimta ko musamman ciniki na abin kiwa sayar da fili ko gona ko gida a yi rubutu kar ka yadda ku yi ciniki da wani sai ba a biya shi ai kana ta ai ba komai a a fa ashiru ila tabaya ko kafa shedu idan kun kunna su kai duk tsakanin ka da mutum ya sayar ma filin sa to a zo a yi shedu a rubuta takarda a kawo shedu ko su wane ne shedu su ya kamata a sa shedu yanzu mutum ya sayar maka gidansa ko filinsa ko gonarsa su a za ka kawo su iya makwabta kawai yawwa dole a san makwabta a san ƴan uwansa na jini in yana da ƴaƴa masu hankali ka ce to a haɗo min da wani a matsayin shi ɗansa babba inda yayansa babba a sa yayansa sai shi yi na jefa da jefa ce ba ba ce kaga ba zai dawo tare ya ce dai ƙara sai wani ka san mutane ba su da gaskiya ba wala ba sai sai da ila mutane ko da ce ba shi bai sayar ba to da haka sai a saka shi a kula da shi ko gidansa ya sayar maka a yi rubutu a ce a yi korin na mai abubuwa ce ko daga ci duk wannan fa tausikan ne da ibn ba samun tabbace ne na yarjejeniya ko eh sa an mai da goma da yana da amfani a je gurinsa a ce to wani ciniki na sai da abuwa da gidana ya san ka ya san shi sai ya sa hannu ya yi kaga duk inda jari ya fito bayan da za a kawo da shi Allah ya sa mu dace Allah ta ya ce wala yudaru katib wala shi kar ne mutu ko shaida ya cutar da mabocin da haƙƙi da wanda haƙƙi yake kansa eh sahibul haqqi wa man alayhi kar ne rubutu ko mai shaida ya cutar da mabocin haƙƙi da wanda haƙƙi yake kansa ta hanyar canza bayani ko juya wata ma'ana ta shera ko ta rubutu kana amfani da shi ɗaya ne hancin da ke rubutu da ya karatu ba juya bayani ai wani turanci ba maganar turanci ba ai takarda da hausa kar ka yadda za a wata kalma ce na abu da turanci a abu rubutu da kowa ai da yaran da kowa ne ke ta wallahi wani sai a turancin za a zo a maka wani sharri akwai wani muna hidima da shi wata rana ya zo mun da takarda sassafe Allah ya taimake shi ya sai da wani filinsa ne mai tsada Allah ya sa bai biya fici bari da ba da ya zo na duba statement din turanci ne mai wahala ba sai na gano an nuna an ma biya ya kai kuɗin ce an ba ku ne ba ce in kai da kasa ku ba ga ta tsada a turanci aka nuna an riga an biya ka an kawai sa an wuce bari da amma biya haka ya kamata ta ce to in kuɗi bai zo har gaba kada sa dan bayanin ya nuna an gama biyu ya ce ta ya gode sun da da haka in aka zo da yaran da ba sani ba ka nemi mai fassara amma bayani ko ka ce mu a yi da hausa kawai ni ban gane ba na gane turanci amma da hausa yadda zan gane to haka ya kamata kar ka yadda amma hudu amma komai dan lalata in yare ne na lauyoyi ka nemi lauya ya fassara ma bayani aka yi sai ga doguwar takarda da su ka ce ba gaggawa ka je wanda ya san bayanin da ba bayanin dalla Allah Allah ce wa in tafa in ku kuka aikata abin da aka hana eh kuka koye shaida ko kuma cutar da mai siya ko mai kai ko kuma amana bai hakki ne wanda ya hakki ke kansa fa yanna mu su ai kurutu da alqa wannan fasikanci ne fita ne daga da'a eh la yakun bikum ba wannan fita ne daga da'a kuma zunubi zai ci wata kulla ku ji tsoron Allah fi amrihi wa nahyi cikin umarnin sarhansa wa yu'allimukum Allah sai Allah ya sanar da wasani umurikum to wato maslolin cikin lamura da haka tsoron Allah ya kan sa Allah ya bai mutum fahimta ku ilimi tsoron Allah ke yarda wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne game da komai to wannan aya ita ce aya bashi idza tadayi da aka yi wa musulmai na abin bashi da ina kwarai da gaske ba abin wasa ba ne abin da zai kara nuna mana abin bashi da ina kwarai da gaske hadisi ya zo cikin a sunan hadisi ingantacce
manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man kanat indahu madlamatun li aqihi min mali aw irdin falyastahlil falyastahlil min sahibihi min qabli an yuqad minhu hina la yakuna dinarun wala dirham fa in kana lahu amalun salihun ukida minhu biqadari madlamatihi wa lam yakul lahu ukida min sayyiati sahibihi fa huwa bil alayh
na to karkashin wannan aya ƙarin bayani ne game da lamarin bashi ga hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ce duk wanda ya san akwai wani haƙƙi na zalincin ɗan uwansa a kansa to ya nemi halaccin sa yau tun a duniya ka ci bashin wani haƙƙin wani yana gunka to ka nemi kuwar wani tun kafin ya kasance ranar da babu zinari babu azurfa sai dai a ɗiba daga ayyukansa na kwarar lafiya wani da haka tun daga duniya ka yi ƙoƙari ka nemi halaccin mai haƙƙi ko ka biya shi haƙƙinsa ko dai ku warware in ya biya ne ka zube ya biya wani an je lahira ba maganin biya ba ya biya ayyuka ake ɗauka ya sami kuma shi lamarin bashi nauyi ne eh Allah baya yafe ba ko ya nagartar mu'mini ta bai in dai da haƙƙin wani a kansa na bashi to Allah ba zai yafe ba ya zo cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kisan mutum a wajen jihadi yana yafe masa dukkanin zunubai har manya-manyan zunubai yana yafewa amma sai ya ce ban da bashi ban da bashi wani sahabi ya ce ya manzo Allah ka bani labari in qutiltu fi sabilillah ta kashe ni a cikin hanyar Allah atukaffiru anni qadayaya shin wannan kisan zai kankare min zunubai na faƙala rasulullah sai manzo Allah ce na'am eh kisa a wajen jihadi zai yake ma kai wa anta sabirun muqtasib kana mai hakuri kana neman lada muku bin gaibi wani bin kana mai fuskanta ba mai biyu baya ba illa dai sai dai ba shi a bayan daga aka ce mutum bai shahada amma na bai ce ban da bashi fa inna fa inna jibril akbar lalle malaika jibril ne ya gaya mu wannan kaga wannan na nuna mana cewa lalle kamar bashi na da girma kwarai da gaske shahidi ne a fagen daga garanti dan aljanna ne amma hakkin bashi ne sai an biya masa Allah tsare mu wata rana an zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da gawar wani mutum domin ya masa sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a adai dai shin akwai bashi a kansa ana bin sa bashi aka ce eh dinar ai dinarai akwai bashin dinarai guda biyu sai ce sallu ala sahibikum kowa dan uwan ku sallah manzo Allah sai yake bar sallah saboda Allah ya sabar har sai da aka samu wani sahabi mai suna Abu Qatada kan Ansari ya dauki lamunin biyan bashi yace dinara da alayya hakkin biyan dinara biyu nan na dauka da biya sannan manzo Allah ya sallah bayan ya mar sallah da kwana biyu ya gamu da abokata da ka biya wannan bashin kuwa ya ce bai biya ba da suka sake zuwa ce ya biya ce sai ya tsoron sai ya samu mutuwa a kabari ka ji an ɗauki nauyin za a biyan bashi sai da aka biya ya samu mutuwa shi yasa shi mamaci baya samun mutuwa in ya mutu sai ya biya masa bashi Allah tsare wallahi ba karama yake ba da haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin addu'arsa yana neman tsari daga bashi kuma wajibi ne barkawa yana Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal huzn wal ajzi wal kasal wal bukhl wal jubn wa dala'i dayn wa qahri ta wa dala'i dayn da rinjayen bashi anan yana yawa an gane ko kuma har ya koyar da wani sahabi addu'a idan bashi ya musu yawa ga addu'ar da yake kai dan ya samu sauki Allah ya taimake shi da lafiya ya rika cewa Allahun bakfini bi halalika wa qadini bi fadlika amma suwa mutum yawa ta wannan addu'a Allah zai taimake shi wajen samun sauki ya biya wannan bashi to amma duk da hatsarin lamarin bashi da yawa mutane a yau suna sakaci da shi sakaci mai yawa a wannan babi za ka samu suna yawan karban bashi a kowace munasaba sai ya karba a kowane munasaba ba ma na larura kawai shi ne ya tattaro ko me ma zai nemo a munasabobi yanzu ba sallah muke shirin zuwa ba ka ga munasaba ce ko to amma da yawa za ka san mutane suna sakaci mutum sai ya nemo bashin da ba zai iya biya ba kuma ka sani sarai samun ka bai kai ka biya ba kuma ka wallahi wannan kuskure mu kiyaye mu daina biya mata wallahi in ka biya mata wallahi sai sai ka kasa fitowa gidanka in nan ta so ne ka je ka kwaso kayan sallah ai wankan sallah kawai wai bahaushe ya ce wai me wai ta da bashi ko ai kana da hankali ko za ka ɗebo kayan sai ka lissafa samun da nake zai kai da biya in ba zai kai ba ka ce to a ɗauki abin da za a iya kana ɗora ma abin da ba biya ba ma da yawa mutane suna sakaci a kan an fahimta ko yawwa wani sa'i bashin ma sai ka samu ba ma na larura ba ne ba kawai na wata kyautata rayuwa ne kawai ba na laruri ba amma mutum sai ya rungu kana da babur ɗinka daidai wa kana zuwa duk inda za ka a cikin gari amma ka ce kawai ai ya so ba ka biya shi ka ɗauko sabo a cikin ka bashi haka wannan tahsinan ne ba daruriyan ba ne ba wannan wallahi ba daruri ba ne babur ɗinka yana kai ka ko ina a cikin garin ku ina har kauye ma za ka dan cewa ka dawo amma ce ai ga sabo an kawo ka kai ɗauki kwa ɗauki naka ɗari biyar a baka na miliyan ɗaya yaushe za ka biya dubu ɗari biyar albashi irin na zamanin nan a ko'ina kake aiki yanzu za ka ga bashin dubu ɗari biyar to irin wannan za ka samu abubuwa ne wanda ba na dole ba ne ba mu daina sa kanmu irin wannan halin wallahi mu daina irin wannan Allah ya sauwaye ko mu ce karɓo bashin mai yawa wanda ya san ba zai iya biya ba wani ma sai ya ci bashi ya aika saboda wani garari na haramci abin da za a yi ma haramun da ma ba zai je ne ba shi ya zo ya dora kansa wahala to wallahi mu kiyaye da yi taka tsantsan da wannan lamarin mu kiyaye in har larura ta ka da bukata abinci sutura magani wani abu ne da za a fahimta ku ai ko mutuwa kai a ce an duba littafin ka da bashi a gani a'a mai shagon abinci ne shagon magani ne kaza ai za a tausaya ma ku za a tausaya maka ko saboda wani abu ne da bayan da za a yi kusan mafi yawan mutane kashi saba'in cikin ɗari a dai rayuwa irin ta ba a rubuwa da wannan bashi to amma a ce dai bashin nan larura ake ci mai kayan abinci ne mai magani ne mai kaza mai kaza to wannan yana da ma'ana amma haka kawai ba ka gaira ba da ka ɗebo abin da ba za ka iya ba wallahi ba kiyaye wallahi ba daina bin shawarar mata in ka biya mata wanda a kai su ba ko ce za a aure da yarka ga halin da Allah ya hore maka daidai wa mutum za ka iya mata kujera da gada daidai yadda za ka yi amma ce ina ita yarwa ta gaza ai sai an mata gadon mu da yarda sai an mata kayan kicin na kaza sai an yi ka biya mata kai kuma a je ta rungumowa wallahi ba ka da tunani ko za ku yi rigima da uwar yarda ku yi ka ce kai abin da Allah ya baka shi za ka ba kar ka biye ta wala ka biye su haka za a gama biki a watsa kai kana cikin damuwa kana cikin damuwa albashin ka na shekara ma zai biya bashi ba kuma auren da ya ta ka dauki abin da zai yi in ka biya mata wallahi kayan kicin kawai sai a je a kashe miliyan ɗin da kai a dace kaf za a je a kashe ta a dawo ba ruwanka da su ka nemi mai maka hidima sayan kayan ka siyo abin da ya dace ka kawo ka ce ba abin da ya dame ka abin da suka ga za su kara su kara kai ba kanka ka zauna lafiya in auren za ka yi kai ne da kanka ɗauki abin da za ka yi me riba kai ƙarya a aure ka ciyo bashi matasa da yawa ba su da wannan lissafi sai ya ciyo bashi mata kaya sai saba'in ko tamanin kuma mafi yawa bashi ina za ka samu nutsuwa fi sabilillah ba ka raka mata guda ashirin ko talatin ba a abin da ka samu ina ƙarshe a kushe ne to ai ta kushewa amma Allah ya mafi yaya gundun bana ne ya je ya rungumo kaya wai shi ya burge ta ai ba burge mata ba ka ci bashi ka mata kaya da yawa in ta haihu tana jira za ka mata ba ta haihu to yaushe za ka huta ashe ta haihu ka gama biyan kuɗin kayan aure da ka ciyo ba yaushe za ka huta ga wata hidima ta zo ta ka mu daina ɗebowa bashi akan hidiman da ba ta gaba dole ba wallahi mu daina ko za ku yi rigima da uwar gida ku yi za ku daidaita ko za daidaita ba za daidaita ma kar ka yadda ka ba da dama ana jefa ka a rigima ba kai raba da daidai ba da daidai irin wannan mu kiyaye kana zanna gidanka lafiya ka ce sai ka renovation ka ciyo bashin fenti ka ciyo bashin tiles ka ciyo bashin waye window masu gilas ina ruwanka ka zauna da yadda Allah ya baka ka huta mana ba dalili ko ka kama haya mai tsada ka sani sarai albashin ka ba zai biya haya nan ba kuma ka je ka rungumo gidan haya mai tsada saboda ka burge gidan su matar ka za ka yi aure ga gidan ka yana kan goma ka gama madadin ka samu madaidaici wanda ba zai gagara ba sai a je a kamo bashin gidan dubu ɗari biyar ko ɗari ko ɗari guda kuma albashin ka bai gudu mutum ba yaushe za ka biya wani ba za a ce masa ga kofa a gidan kuwa da ka zo ka fara zama a nan kafin Allah ya hore ma ka gaba da ka yi ba kuma nan ka ba dai nan nan shi gida akwai masu wannan taurin kan ku wai ga gidan ku amma ta yi gun zama ka ce kai ba za ka zauna ba ka ce ka zama haya kuma hayan ka rungumo ba shi ba za ka yi biya ba a ko wanda an yi hakan kuma ba girma ba a saki ya dawo gidan nan da aka shekara kudin hayar ki haduwa dole na tsaro ya dawo ya kamata mu rika ɗaukar rayuwa daidai gurgu ko ka ci bashi ka ɗinka shaddodi kana ta wanka da ƙarya akan me wai sutura ma sai kai bashi kana ƙarya awa za ka yi ƙarya awa za ka yi ƙarya ko wanda dura yawan su ƙarya ne ba wallahi ka ga yana ta fara shaddodi da hulɗa yana sa kuma duk bashi ya ciwo da biya ba ina za ka je da mutum dole ne sai ka yi wannan wankan fita hankali ka sa abin da Allah ya baka mana ai zaman ka lafiya ka rayu da Allah ya kore maka ka ci abin da Allah ya baka ka sha abin da Allah ya baka ka sa sura Allah ya baka ka hau abin hawa da Allah ya baka in keke Allah ya kore ma hau kai hidimar ka ai wani bai da keken ma ana hidimar sa da rayuwa to me kai ka da wannan shi yasa mafi yawan ma'aikata irin ba da yawa za ka samu suna shiga rigima wani dullon da aka kawo siyaci ko na mutuwa ne sai ya karba wala akwai irin wannan ko na menene da aka ce loan ya zo ba a cika fom ba zai ma karanta dokokin ba wallahi zai sa ya so duk abin da za a yi amma ana salari wai a ce wai wai ba ka da kofa wani irin rayuwa ne wannan wala akwai wanda kudin sa duk fiffige shi ake ko tun daga sos za a ci cire he ga ya dawo negative ko a dan wani canjin da ba zai ji ko ina ba da eh Payslip. Dubu uku. Bankuna daban-daban. Kaji ba. Kana ɗaurin dubu ɗari biyu a cewa dubu ɗari ku ne shigo maka a kan ina za ka zauna lafiya. Dubu uku kai. Ina za a zauna lafiya. ina za a zauna lafiya wallahi rashin hakuri ne jawo abinci ka ce sai ka burge matarka sai an ci wani abu mai daɗi kuma karfin ka bai kai ba a kowace shekara ba dan samu ana rigima a wajen mai nama a kasuwa kun san me ba mu kullum sai an kai masa nama gidansa da azumi haka zo a wannan shekarun ma bayan ana bin ya kai dubu arba'in kuɗin nama kawai karshe sai kakara aka yi mahaucin ya karɓi janaretonsa aka warware yanzu akan cin nama da Allah da aure ne har a ce wai kai a garin da bai nama kai ma kullum su ma yan kasuwan ba su da mutunci ba in ka bai zo ce ba ka rigima wala haka ne ai malam ba matsala za a na kawo maka ƙarshen wata ba bare ku ka ce a inda kuɗi na zan zo na ce in ba kuɗi ko nama ba a ce rukunin ce bane ko yana ciki to wani akan rigimar nama sai da ya ci na dubu arba'in shekara ya wuce shekara goma to me kai daga wannan rigimar a ce za a yi watan da dubu talatin talatin ka ce ne ma a sani kuma albashin ka dubu hamsin ne ka ci naman dubu talatin ta yana za a zauna lafiya wai suka ce wai ci ba menene wani yake faɗa ne shi ba kuri biya ba na ba ta haka akwai abin da bai zama dole ba wallahi amma rashin lafiya abinci ya kare sai ka je ka karba amma da kawai ba gaira ba da wallahi mu kiyaye sai mu zauna lafiya mu kiyaye mu yi hakuri da rayuwa duk abin da ya fi karfinka ka fita a sha'anin sa kawai in sallar ne ba rana ɗaya bane ba in aka yi ba ya wuce ba yanzu dan ka wanke jallabiyar ka dai akwai mai cewa sallar ka bata ba akwai wanda ya ce wai mai sabon kaya mai tsohon kaya lada a idi to dan me za mu tada hankali ta barwawa da bashi ai gara kai sallar da tsohuwar rigar ka ba mai bin ka bashi bayan sallah kasan hali sai ka ɗinka ba ka zauna lafiya ba akwai an gwamfara ana yin bikiran ladi ba su bashi suke biyo sabon ba dan wannan kudin da ake sawa wallahi zuwa ake a karbi sai nan zuwa nan ko dan san akwai an wanda aka kulle shi satin bikin sa saboda ya hada jawabi yanzu na amaryar ba gara a ce ya miki kaya kaɗan ba a kan a ce an je a rufe shi a kulle ya kama daina jefa kan mu a rikiman da muka san ba za mu fita ba bashi na larura ne da kuma ba inda za ka yi ka iya ƙoƙarinka kana warewa amma na ba gaira ba dalili wallahi a daina wallahi ba ku da shi duk hidima da ƙasa ne za ta wuce kuma junin ka barge wanda kai saka barge kowa ko ka ka barge wani ka kare hada rikicin naka kai bikin naka sai an zo an yi wani a ci haba ai bikin wani ya fi na wani ai to me ribar kenan me ribar ba gara kai daidai kan haka ba gara kai akwai hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake karban zuciyar mutane ba da niyyar biya ba to Allah zai halakar da shi zai dai ba albarka a wannan dukiya amma wanda ya karba da niyyar zai biya to Allah zai taimake shi ya biya Allah zai biya masa akwai hadisi a kai ka karba da niyyar larura ne yasa ka karba kuma da niyyar za ka biya to Allah zai biya maka amma da dama a ransa ya karba ba da ka sa akwai wanda ba su suke karba ba da niyyar biya ba wallahi har ransa ya san ya karba ba da niyyar biya ba kuma zai samu damar ba zai biyan ba abin ta kai ci wani yana da arziki amma ka kawai lebar yana musu kudin lebar wani tsiya ne wannan wallahi akwai din kana tadi da lebar za su biya maka alhaji wa alhaji wa ya cinye mana kudin aiki wallahi sai dai da Allah ya sa a irin wannan rayuwa wai ka dauki lebar ya maka aiki ya sha wahala wai sai an tashi ya ce ba shi da kudi kuma ya ce bulo ya ce ya shi ya ce duk kayan gini wallahi wannan zalunci manzo Allah ya ce wasu mutane kudi ne a da ni za a su ba rakiya ni zan tsaya musu rakiya ya ce da mutumin da ya ɗauki lebar ya masa aiki amma ya cinye bar kuɗin rakiya ba annabi ya ce shi ne zai yama da rakiya shi ne zai bar rakiya irin wannan bashi na za ka da shi ka ci hakkin mai karamin kari ka ki biya kuma kana da halin biya ai wannan zalunci ne wallahi zalunci akwai wanda fa ana bin sa bashi aka aka yi biya aka ce na barka da Allah ya ce shi ya ba eh wai ya waka yanzu nan yana da ranar kiya ai ko bai faɗa ba wallahi bai da za a isa har a ce ana bin ka bashi a ce wa na barka da Allah ka ce ya maka ka nuna kawai a ce lahira duk abin da za a ce madadin ka ba mutum hakuri wa da kai hakuri wallahi ba hali da inda samu zan biya a kawai wai ai ya maka dama bai karba da iya biya ba akwai da har asiri suke mana suke na bashi ba har asiri zai je nema yana zuwa ce maka ban dubu da haka za ka ɗauko ka bashi ko ba za ka taɓa kalle da Allah wani ran wannan asiri ba ga tsafi ga zalunci ga cin haƙi wai da ya tambaya wai da tambaya suna ko nawa ya karo abinka ba ka yi tambaya sai a rayuwa za a tambaye ko za a tambaye shi ba Allah ya sauwa mu kiyaye murka hakuri da rayuwa ka ɗauki rayuwa daidai karɓar ka sai ka zauna lafiya amma in laruri ya kama ana karɓa ba wanda bai irin wannan sai talaka ne kowa da irin wannan shi sake da kyau ka samu konsoma guda ɗaya ka san wasu ba su da kirki ko sai ya ci washi a shagon nan ya tara bashi sai ya canza shagon kuma yan kasuwa ba sa san haka ko ba ka kusa adalci ba har in dai har za ka zo ba kuɗi ya baka to ran da ka zo da kuɗi ka zo ka saya irin wannan za ku zauna lafiya wannan in dai ya san za ka zo gunsa koyaushe kai ce fa ne kai sayayya to dan baka kuɗi ka ce wa na ba da kaya da kaza sai na dawo an yi albashi wallahi ba matsala to amma sai ya tara na wannan shagon ya tara nan shagon ya tara na can kaga wannan babu gaskiya ne yan kasuwa da yawa an karya saboda wani abu da yawa an karya saboda irin wannan dalili da haka wallahi mu kiyaye mu ji tsoron Allah kuma wannan rubutu yana da muhimmanci kwarai da gaske ko da shi ne baka ya yarda da kai bai ce a zo a yi rubutu da shi ba to kai ka rubuta eh kai ka rubuta wasiya kar kawai dan ya dauki kuɗi ya baka shi ya yarda da kai a wani ai muna tare ba to kai ka je ka rubuta akwai hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma haqqu mri'in muslimin lahu shay'un yuridu an yusi bihi yabitu laylatayn illa wasiyatuhu maktubatun inda hadisi ibn umar ko yace bai kamata ba ga mutum musulmi da yake da wani abu da ya wata bai wasiya a kansa ya kwana har dare biyu face wasiya tana rubuce a kusa ibn umar yace tun da annabi bai wannan magana wani dare ɗaya bai wuce face sai na rubuta wasiya suka ce wasiya kala biyu ne akwai ta dole akwai ta mustahab ta wajibi suka ce akwai bashi ya kamata a ce kana da littafi duk abin da yake kanka da mutane ka rika rubutawa ya kamata saboda ita rayuwa ba ta da tabbas ajali zai iya zuwa koyaushe haka ruka kayan mutum kai da shi ba wanda ya sani in baka rubuta ba ya za ta san da ake a kanka ba da yanya kuma yawa suna kokari a ce da Allah duk mai ban wani bashi ya zo za mu biya ana wani kokarin ko to kai ka ciwo bashin bashi ya zuba karutawa shi kuma da yake bin ka bai zo ya ce yana bi ba don wasu ba sa fara kaga yanzu kai ka ji wa kanka bala'i ta haka bari ka ajiye littafi da wasiya bayan Allah ka ajiye littafin ka kullum ka rika update yau na karbi siga a shagon wani gwangwami daya naira ɗari guda ka rubuta na karbi kwanan shinkafa a shagon wani dubu uku da ɗari bakwai ka rubuta a wani ya bar rancen dubu biyar ka rubuta wallahi ya kamata mu rika wajibi ne mu rika wannan wajibi ne a kai naka ne ka ba wani sai ka rubuta wani ya karɓi rancen kaza na lokaci kaza zai biya ka rubuta irin wannan ne ba za ka wahalar da yan ka ba kuma ka gaya matar kai na littafi ne eh wance wannan littafi na ne na haƙoƙi gashi nan abu ne kaza kaga da ta Allah ta kasance za ce ina kin san da wani abu za ta tattaro ta kawo eh to ga littafi dai da yake rubutu kaga nan da nan za a bi dai shagon wa da kaza ne sai a yi cikin a biya a mai kawo min ruwa mun yi alkawari da shi sai wata na biya yau ya kawo na kwana kaza sai a neme shi a biya to kaga wannan cikin sauki sai a sauke maka haƙƙi ina fata mun gane wannan sai a sauke maka haƙƙi saboda an gan shi a rubuce amma ba rubutu ba shedu jagwal ta nan jagwal ta can kuma ka tafi wa zai yi sauke maka wani aiki da aka mu kiyaye wallahi duk wanda kake mu'amala da su kai in ka zo ka koma da daddare ka so a yau din nan me da me ya faru hakkin wa da waye a kaina wallahi mu ka rubuta ran da ka biya sai ka soke duk wanda ka biya sai ka soke kana update haka ake son wasiya ta amma sun me da wasiyar nan a cewa da kai wasiya an gaya ma mutuwa zan yi to a gaya ma haka mutum ba wanda ka masa maganar wasiya wanda zai kawo kawai so kake yi mutu ko ai ba haka bane mutuwar ka dole ne ko ko ba wanda sai wuce za ta zo shi yasa wasiyar tana da muhimmanci kwarai da gaske kullum a riga yin wasiya saboda rayuwar ta zama haka bayan da ka iya to kullum a riga kokari ana wasiya in kayan ajiya ne a gurin ka ka rubuta wannan takardun filin na wane ne ya kawo ajiya ka rubuta a shagon nan da nake kasuwa jarin ba nawa ba ne rabi ne kuɗi na rabi kuma ɗauke nake ka yi bayani a wacin sai mutu a shagon sai da dukiya baje baje ashe ba nasa ba ne mai kayan yana singa kuma yana kantin kwari kai anan ana ganin ka alhaji ashe kayan ba naka ba ne ko ba biya maganin ka ba sai ka mutu alhaji ya zo ya ce a baki kuɗi a ce ya ba wani maganin ba ya ji da kai da ba wani sa to kai sai ka rubuta a san cewa kasuwar da kake yi ga jarinka ga wanda ba naka in aron gona aka baka kake noma a rubuta wannan gonar da kuke gani ba tawa bace ta yaya na ne wa ne ya ban aro nake nomawa wallahi da yawa sun cinye gonar kan mutane saboda yana noma ya mutu ya su raba gonar sai ta babu asalin mai gona kuma ya ga za a yi fallasa ya ja baki ya shiru ko bai yafe ba to ka gaya musu wannan gonar da wannan na noma shekara shekaru ba ta wani ta wani ne ya baka yasa ko da mutuwa mutum ya yi malama suka ce abin da ake fara yi a biya masa bashi haƙƙoƙi da suke kansa ko wasiya da Qur'ani yace min ba'di wasiyatin yusiya aw dai an gabatar da wasiya ne dan a gane muhimmancin ta amma ba da kita ne gaba ba inda ba shi zai cinye duk abin da ka bari sai an fara girma shi tukun inda saura a raba gado in ba saura ba sai an mutu tunda ko baka da abin biya su za su biya hanci ne malama suka ce in mutum ya mutu dama abin da ke kansa ɗawainiya guda biyar suka ce na ɗaya mu wani ta jigi ɗawainiyar kinsa shi wankansa likkafani tona rani in biya ake a bisa al'adar gari to a kudinsa za a ɗauko a biya akwai garin da masu wankan sai a biya masu likkafani kan dama na sayarwa ne ƙasar da za a binne mutum sai a biya mu ne nan Allah ya kawo kuɗi da sauƙin rayuwa da kuma an haya ake ko hayar filin da za a binne mutum to ka ji sai a tore a watsa Allah ya sauwa. To a ƙasar nan akwai wanda sallar ma sai an biya su sallar rawa. A ƙasar nan da akwai wani direba ana gaya mana da wani yaron su ya mutu a hanya. Aka zo za a yi sallah yadda aka biya suka zo suke sa. Ko musulmi ne ba. Wallahi ana gaya mana da sai da aka biya suka zo suka yi sallah. Ka je tashi biya ko? Shi ka ga iradin nan duk ba da wasu ba ne. Allah ya sauke to za a biya da wani da za a yi maka na gawanka. sai kuma maganar bashi suka ce bashin kala biyu akwai bashi tsakanin bawa da mai sai an biya kamar lokacin zakka ya yi bai cire zakka ba ya mutu to sai an ware zakkar da sai an baya haccin Allah ne eh wadainu la ya haku an yuqda bashin Allah shi mu cancanta a biya haka in dai dan ruwan ku ya mutu aka san bai yi zakka ba kuma lokacin zakka ya yi to ka zo maganar raba gado a cire zakka a biya suka ce akwai addini muta'allaqu bi ra'sil mal akwai basussukan da suke ta'allake da asalin dukiya kamar jingina ko gobe za mu karanta ayar jingina ya ba da jingina ya karo bashi sai a biya bashi a karɓo kayan da dawa ya ba da jingina gonarsa an bashi bashi sai a biya mai bashi a dawo da gonar sannan sai aka ce akwai sauran basussuka ko duka sai abu a wani to nan ne sai a zo maganar wasiya ita ko wasiya ana yin ta ne a sudus in ba ta wuce ɗaya bisa uku ba za a uku ya wuce za a rage to nan ne ba abin da ya saura sai a raba gado da aka ba shi babban alfahari so samu kafin ma abin ne mutum a je a biya masa a yi kokari a biya ba abin ta kai irin mutum ya mutu da bashi kuma yana da kaddarori biya ba da kadar a ce ya bar filaye da gidaje kuma ga bashi a kansa ai gara ka biya da kanka ko tun da magadan ba kowa sai biyan bashin ba to kai da kanka ka sai da filin ka ka biya bashi ka zauna lafiya a kan ka mutu ka bar masa filin su ki biya maka wani kuma inda ranka akwai ne hana ka sai da kayan kare duk ce raba ta ko uwarsa ba ke cewa ba za ka sai da fili ka biya bashi zama haka zai mutu yana ta jinyar bai sai da kayan ya biya ba sai ya mutu a wara ka baka magada ko wanda yawa ba su biya ba wata ma cewa sai to baban wa ya sa ce ci bashi da yasa bai biya da ransa ku raba mana kaya ku kawai yan ba wai za sai da wani kadara a biya bashi kuma gashi bashin ya tabbata ana muku ban bashi wai me yasa bai biya da kansa kaka abin ta kai ne kaga mutum ya mutu da kadara kuma ana bin sa bashi tun da hankalinka da lafiyar ka kasan baka iya biya to daga kadarar ka sayar ka bi mutane dukkan warware da abuwarka ka yi baccinka lafiya kalau ba gaban kwasa ba ko ba amma duk duk za ka ana zuwa gidan wani a ɗana in an san ba a samun sa da rana ko wani ma har ya biya ɗansa a ce ba ce ba ba na ce ba na Allah ya sauwace Allah ya tuba mana asiri Allah ba mu ikon warewa duk haƙoƙi da yake kayan mu Allah sa mu cika da imani bashin nefa babbar magana idan ka san ka ci dole ka biya mata eh idan ka bashi ne na aron gizo ka san baka ci wani kuɗin ba sai ka biya daidai yadda ka san kaci shi kenan kawai in bashin asali ne ka san ka ci wani ko ka kona wani unit din to ka biya su in ko ka san an yi halin girba an maka ƙari to sai ka biya wanda ka san yana kanka ka rabu da su wasa shi ne kawai ai san da ana wacan mita ta tuka tuka ka san nawa ne unit din da kake sha ha kawai sai ga tun kana dubu biyar sai ga wani mutane an bayar dubu sha biyar dubu talatin kaga wani kare karen baka san da shi sai ka duba menene asalin me kake sha na gaskiya to wannan shine bashin kawai shine abin da za a yi Allah ya saurara Allah ya saurara dace اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يئس من عليت تبارك ربنا وتعاليت اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من كذب من عذاب الاخره اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من كذب من عذاب الاخره اللهم اكفنا بحلالك عن حرام واغننا بفضلك عما سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرام واغننا بفضلك عما سواك اللهم انا نعوذ بك من العدل والوزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من ضلع قال الرجال اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم اجعلنا من تقاء شهر رمضان اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها واقول على الحمد لله رب العالمين